أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa yarda shi da amincewa shi ne faci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba darasinmu na yau za mu tashi gabar magana na arba'in shi ne du'a'u man asabahu shakkun fil iman addu'ar wanda shakka ko kokanto ya same shi a cikin imanin shi sai ta yi yasta'idu billah ya nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki yantahi amma shakka fihi sannan ya hannu daga barin abin da ke ɗarsuwa a ran shi na shakka ma'ana ya ɗauka abin da ke ɗarsuwa a ran shi na shakka wasu wasi ne na shaidan ya yi ƙoƙarin janye wannan domin da yawa shaidan kan raya mutum abubuwa a rai wanda zai ga cewa da zai furta su ba ƙaramin haɗari ba ne to wani sayan abin yakan sanya mutum damuwa ya rasa ya zai to manzo Allah ce ya kokarin nisa sa wannan daga barin zuciyar shi sahabiyul hadith huwa abu huraira radiyallahu an sahabin da ya roci hadisin shine abu huraira Allah ya dade shi ya kulu manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan ce amantu billahi wa rasuli nayi imani da Allah da manzon shi صحابي الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه شيما صحابن ديرو شوانا حديث شيني أبو هريرة الله يددش والحديث بتمامه هو قوله صلى الله عليه وسلم cikakken hadisin shine fadar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ya ati shaytanu ahadakum fa yaqul shaydan yakan zo wa dayan ku sai ya ce mar man khalaqa kaza wa ya halici abu kaza man khalaqa kaza wa ya halici abu kaza hatta ya kul har zuwa lokacin da mutum zai faɗa cewa man khalaqa rabbak to shi ubangijin naka wa ya halice shi fa idza balagahu idan mutum ya kai mataki irin wannan falyasta'iz billah to sai ya nemi tsarin Allah wal yantahi sannan ya hanu daga barin tunani irin wannan to wani sa'in za ka ga wani tunanin kalmomi ne waɗanda ba su da kyawu jingina su zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ko kuma jingina su ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ba ko shakka rayawa ce ta shedan da kuma yunkurin ya dakile wa mutum nishaɗi da ke tsakanin shi da ubangijin shi wal hadithul akhar dayan hadisin huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam shi ne fadar manzo sallallahu alaihi wasallam ce la yazalun nas yatasaaluna hatta yuqal mutane ba za su gushe ba suna tambaya hatta yuqal har ka ji wata ran an ce hada khalaqallahu alkhalqa ma'ana wannan Allah shi ne ya halicci halitta faman khalaqallah shi kuma Allah ya halicce shi faman wajada min zalika shay'a wanda ya samu wani abu irin wannan tunanin a ran shi falyaqul ya faɗa cewa amantu billah na yi imani da Allah wa fi riwaya a wani riwayan kuma sai ya ƙara ya ce wa rasulihi ma'ana na yi imani da Allah da manzo wa ma'ana ha abinda hakan ke nufi al'iradu an hadar khatir al-badil shi ne bijirewa da watsi daga barin tunani irin wannan batacci wal iltija'u ila Allah ta'ala fi izhabihi da kuma fakewa ga Allah madaukakin sarki wajen tafiyar da tunani irin wannan wal yubadir ila qadhiha mutun ya gaggawan yanke tunani irin wannan bil ishtigali bi ghairiha ta hanyar yanda zai shagaltu da wani tunani daban wanda ba wannan ba قال المازري رحمه الله المازري يفدى الله يمس رحمه yace wallazi yuqalu fi hadha al-ma'ana abinda ake fada dangane da wannan ma'ana annal khawatira ala qismayn abubuwan da ke darsuwa a cikin zukata sun kasu gida biyu fa amma allati laysat bi mustaqirra amma waɗanda suke ba tabbatacci bane wa lajitalabtaha ba kuma kai kai yunkurin jawo su ba shubhatan dara'at wato shubha ce da wani rayawa na shedan da ke darsuwa a cikin zukata fahiyallati tudfa'u bil iradi anha ita ce wanda ake yunkurin ije ta ta hanyar kauda kai da kuma watsi daga barin tunani irin wannan wa ala hadha a irin wannan ne yuhmalul hadith ake fahimtar hadisin ko kuma a ɗauke shi wa ala mithliha da kuma misalin irin wannan yanɗali kusmul waswasa shi ake cewa waswasi wanda ke ɗarsuwa a cikin zukata faka annahu lamma kana amran qari'an kasantuwar shi kamar yadda ya kasance al'amari ne qari'an wanda ya afko bi ghairi aslin babu wani asali dufi'a bi ghairi nazarin fi dalil to sai ai kokarin ije shi da kauda shi ba tare da duba zuwa ga wani dalili ba iz la asala lahu yunzaru fihi saboda babu wani asali da za a ce sai an dubi asalin sannan a kauda shi wa amma al khawatir al mustaqirra amma tunanin da yake tabbace a cikin zuciya allati aujabat hashubaha wanda shubiha ce ta haifar da shi ko ta samar da shi فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال to wannan ba a kawar da tunani irin wannan sai idan an kafa dalili wan nazari fi abatiliha kuma an dubi abubuwan da ke barna ne a ciki da illolin da yake haifaswa wallahu alam Allah shi ne masani to ma'ana abin da dai hadisan ke karantar da mu duk lokacin da mutum ya samu kanshi a kuncin wasu wasi irin wannan abin da zai dame shi lalle ne gaggawar komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki domin shedan ne ke dar samar abubuwa wanda har zai zama ma'anar abin da ke darsuwa a ran shi yayi muni kwarai da gaske Allah kiyaye mu cikin abin da manzon Allah ke karantawa yakan karanta fadan Allah madaukakin sarki cewa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim هذا أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما wannan athar ne daga Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da shi da baban shi waja'a fi bidayatihi yazo a farko yace kala Abu Zamil Abu Zamil ya fada wannan shine alkunye shi huwa Simak ibn al-Walid wannan kuma shine sunan shi ahadut tabi'in ɗaya ne daga cikin tabi'ai ya ce ƙultu libini abbas na gaya wa abdullahi dan abbas cewa ma shay'un ajiduhu fi nafsi ya'ani shay'an min shakkin ya ce wato akwai abu da nake ji a raina abinda yake nufi wato wani abu na shakka ko kokanto lokacin da nace gaya abdullahi dan abbas cewa ina jin tunani irin wannan faqali sai ya mun idza wajadta fi nafsika shay'a idan ka ji wani abu a ranka faƙul sai ka faɗa to maganan shi da ya ce ma shay'un ajiduhu ma'ana ayyu shay'in ajiduhu wani abu ne nake ji a raina ma'ana kamar yana gaya wa Abdullahi Abbas cewa ina ɗarsa wasu tunani a cikin raina wanda akwai nau'in hadari a ciki wanda baya kamata ga mutum musulmi a ce yana tunani irin wannan وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء الأربعة منذ صلى الله عليه وآله وسلم يفسر سونا ينقل هدو التي وردت في الآية ودن دسكذو أسجن آية بقوله صلى الله عليه وسلم فدرشي سيلا دا أمين شتبت قريش شوا اللهم أنت الأول الله كيني نفرقو فليس قبلك شيء باب وانا أبو كافين كي وأنت الآخر kai ne na ƙarshe falaisa ba da kashe babu wani abu bayanka wa anta zahir kai ne bayyananne falaisa fawqaka shay sama da kai ba wani abu wa antal batin kai ne boyayye falaisa dunaka shay bayan ka babu wani abu wa hadhihi asma waɗannan sunaye mutabammina ma'ana al-ihata al-mutlaqa sun tattaro ma'ana wacce ta kewaye da kowane abu baki daya ma'ana Allah madaukakin sarki farkon shi baya da farko ba za a ce ba farkon Allah madaukakin sarki ga yanda al'amarin yake amma idan ka dubi mataki na halitta musamman mutum wanda Allah ya bambanta shi da hankali a bisa sauran halittu Allah ya faɗa cewa hal ata alal insan hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura wani lokaci ya taba zuwa wanda san san ma mutum bai zan wani abin ambata ba mana wani zamani ya taba giccewa ya taba wucewa wanda Allah bai halicci mutum a wannan zamanin ba babu shi to kuma wata ran za a wayi gari jinsin dan adam ya kare baki ɗaya a bayan ƙasa to haka nan dukkan halittu na Allah madaukakin sarki suna da farko suna da ƙarshe to amma shi Allah ba za a ce ga farkon shi ba sannan ba za a ce ga ƙarshen shi ba a shi yasa ce sunaye ne waɗanda sun tattaro dukkan abubuwan da Allah ya kewaye da su baki ɗaya sawa'un azzamaniya wannan kuma duk ɗaya ne ya hada da zamani fil awwal wal akhir farko da ƙarshe amil makaniya ko kuma ta fuskan wuri shine bayyane da boye waqad taqaddama sharhuhu sharhin wannan ya gabata unzur hadis raqma 107 ka duba hadisi dake namba ta 107 to sai gabar magana ta 41 shine du'a qaba'id daini addu'an biyan bashi misali mutumin da bashi ya dame shi kuma yana son ya biya yake neman tallafi na Allah madaukakin sarki ya shige margaba wajen sauke nauyin da ke kan shi na bashi manzo Allah yakan karanta Allahumma kfini bi halalika an haramik wa agnini bi fadlika amman siwak ma'ana Allahumma kfini Allah ka wadatar da ni bi halalik da abin da yake na halal ne wanda ka halatta min an haramik daga barin abin da ka haramta min wa agnini Allah ka wadatar da ni bi fadalik da fadalanka amman siwa gudun kada in tambayi wani naka wato abinda ake bukata ga rayuwar dan adam ya zama dogaran shi da Allah dogaro ne na gaskiya kar mutum ya kwallafa ran shi wajen tunanin wa zai yi masa kaza wa zai yi masa kaza wannan shine ɗaya daga cikin matakai na hadarin kalkasi da al'umma ke fuskanta da bai taka kara ya karya ba mutum sai ya nuna kasawar shi a fili ya ta bige-bige ya je ce wane ba shi wane maskaza wane maskaza da mutum zai haƙura da babin shi da Allah maɗaukakin sarki ya yi mas ya fuskantar da al'amarin shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da ya zama alheri gare shi nasi ya tabbata cewa ka nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki ko da maɗaukin takalmin ka ya cire kana cikin tafiya sai takalmin kai ciri to ka nemi Allah madaukakin sarki ya sare ma domin babu sauƙaƙewa cikin abin da Allah bai sauƙaƙe ba wannan yasa magabata Allah ya musu rahama hatta lekawa makwabta a ce a san mun gishiri ba sai duk da hakan idan ka tambaya abin da mutum zai baka ba laifi bane kuma ya da iyawa to amma a dai nuna ma matukar dogaranka ga Allah madaukakin sarki kada ka saba wa ranka da bani bani bani bani duk wanda ya saba shi a bashi shi a bashi kullun zaka same shi koke da jaje yau ya tashi bai da abu kaza gobe da abu kaza to har sai abin ya kai shi wani matsayi na rashin godiya ga Allah madaukakin sarki idan ya samu baka sanin samin shi amma idan ya rasa kuma zai ga duniya cewa ya rasa zaka same shi idan an kyautata mas to baya la'akari da an kyauta mas ya fada cewa ya sami kyautayi amma idan aka yi mar ba daidai ba ko ina ya je sai ya faɗa an yi mun kaza an yi mun kaza an yi mun kaza mun fahimta da kyau shi yasa ɗaya daga cikin magabata Allah ya masa rahama ina ji na taɓa gaya muku malami ne babban malami ne ya yi rubutu kuma rubutun da yake mai amfani kwarai da gaske to amma Allah ya jarrabe shi da halin rashin kuɗi baya da wadata a wancan lokutan kuma babu kayan rubutu irin na zamani wanda za a ce aje a sa inji a tafa a fitar da littafi haka in an tashi kuma a gurza kwafi da yawa babu sai dai marubuta na hannu kawai wanda za su yi rubutu wasu daman sana'a su ne ko dai su yi rubutun su aji in ka zo a ɗauka a sai dama ko kuma idan akwai littafin da za a rubuta ma ku yi tsada ka biya su kamar da yadda muka tashi muka ga hafizan alkur'ani suna rubuta alkur'ani da hannu wani idan an same shi mai kyan rubutu ne a ce da Allah wani muna san rubutunka a rubuta mana alkur'ani wani kuma alkur'anin an ma riga an rubuta shi sai dai wanda zai saya sai ya saya to wannan malamin sai ya yi tunanin ina zai samu kuɗi domin a rubuta littafin wannan kwafi da dama a raba shi hannun ɗalibai amma baya da yadda zai sai ya yi tunanin wani mai kuɗi da ya samu labarin shi a ƙasar indiya wanda yana taimakawa malamai da kuma ɗaliban ilimi ya yanke shawarar tafiya wurin shi domin ya gaya mar bukatar shi da kuma fatan ya taimaka masa sai ya ɗauki haya na jirgin ruwa to akan hanyar shi yana tafiya sai suka ga wani mutum a gabar teku sai ya ce a tsaye a ɗauke shi to suna cikin tattaunawa da shi da wannan malamin sai ya fahimci wato mutumin malami ne kwarai domin har kullum idan za ku yi magana da mutumin da yake da ilimi to za ka samu kalmomin shi sun sha bamban da na wanda ba mai ilimi ba to sai ya fahimci dai wannan dattijan babban mutum ne ƙarshe sai yake tambayar shi yaya sunan malamin sai shi amar ai suna na wani dan wani dan wani sai ya faɗi dangantaka shi to sai san cewa a ya san shi ta fuskar labari marubuci ne sai kisha ko kai ne wanda ka fasa kai tafsirin alqur'ani mai suna tafsiri kaza sai shi masa eni ne to sai ya farin ciki kwarai ina ta jin labarin malamin bai taba ganin shi ba sai yanzu to fira ta ja su da nisa sai yake tambaye shi yanzu ina malam zai je sai shi kaji kaji kaji abin da ya fiddo ni ga kuma inda na nufa ma'ana zai je neman taimako wurin wani wanda yake sa ran in Allah yarda zai agaza masa to shine mutumin budar bakin shi ke da wuya sai shi subhanallah sai shi lokacin da zaka fassara fadan Allah madaukakin sarki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka fassara ta mun fahimta a tafsirin ka da kazo zaka fassara fadan Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya kai tafsirin wannan bai ba shi ansa ba ƙarshe sai ya gane abin da yake nufi shin ka tambayi Allah maɗaukakin sarki ka roƙe shi cikin abin da kake nufi kaga bai taimaka maka ba har za ka ɗauko ke ka kaiwa wani don buƙatan a taimaka maka wannan yasa sai malamin ya fahimci abin da wannan mutumin ke nufi da aka ajiye mutumin inda aka ajiye shi sai ce a maido shi gida wacan tafiyar ya fasa ta to kuma haka ya dawo gidan amma da ke alheri ya nufaci wancan mutumin da shi sai da Allah ya kaddara wancan mai kudin ya samu labarin ga malami kaza ya rubuta littafi kaza ya kuma kamata a ce littafin akwai shi hannun ɗalibai da yawa ya aiko kuɗi masu yawa yanda aka gurza littafin kuma aka bawa al'umma to wannan irin yanda magabata ke taka tsantsan kenan wannan yasa sai Allah madaukakin sarki ya sanya rayuwarsu ta dama darasi ga na bayansu yace sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu an shine Ali ibn Abi Talib Allah ya dade shi waja fi bidayatihi farkon hadisin abin da yazo shine anna mukatiban jaa aliyan wani mukataban wanda aka daura marfansa da akan ce katabnu misali lokacin da ake cinikin bayi sai uban gidan bawa ko dai shi bawan ya nema da kanshi ya ce ina son a ɗaura min fansa in fanshi kanshi kaina ko kuma shi mai gidan ya ba shi shawaran cewa in kana so in ɗaura ma fansa ka fanshi kanka to shi wannan mutumin sai ya zo wa Ali bin Abi Talib faqala sai sha inni ajastu an kitabati fa inni ni na kasa fansar kaina in biya kuɗin da ake bukata ka taimaka min faqala Ali radiyallahu anhu sai Ali bin Abi Talib Allah ya dada shi yace ala uallimuka kalimat allamanihinna rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin in sanar da kai wasu kalmomi mana wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sanar da ni law kana alayka mithlu jabal sirin dainan da a ce kana da dukiya kana da akwai bashi da ake binka wanda girman shi ya kai girman dutsen siyar addahu Allahu an to Allah zai taimaka ma wajen biyan bashi da ya gaya mara haka sai ya masqul e gaya mini to nan qauluhu fadan shi da yace mukataban al-mukatab al-abdu alladhi qala lahu maula bawa wanda ubangidan shi ce mas in addaita ilayya alfan mafalan kulla shaharin mi'a fa anta hur ma'ana da zaka bani dubu a kowane wata ka bani ɗari kowane wata ka bani ɗari har zuwa wata goma ka bani dubu fa anta hurun ka zama da fa qabilahu sai bawan ya amince da haka fa hadha aqdul kitaba to wannan shi ake ce da shi daura fansa fa idza adda al mal al mashrut idan ya bayar da dukiyar da aka sharɗanta a kan shi utika sai a ‘yanta shi walwala ulahu sannan wali shi kuma na wanda ya ‘yanta shi ne fa'iza ajaza idan ya kasa rudda ilar rik to sai a mayar da shi zuwa ga halin bauta to amma faɗan shi da ya ce lauka na alaika misli jabalin sira da a ce kana da dukiyan da yawanta ya kai girman dutsen sayir dainan bashi فرض وتقدير خارج مخرج المبالغة wato abin da za mu ɗauka zancen ya fito ne a wata salo na iya magana salon mubalaga sirin yana nufin jabalin shine dutse fi aja bi wazani fa'alin aja'in fi diyari tsayin aja'in sunan gari ne wanda ke gidajen kabilan ɗai ke wannan wurin fihi kuhufun shibhul biyut a ƙarƙashin kogon akwai a dutsen akwai kogo kwatankwacin girman su kamar girman ɗakuna ko gidaje kama kala yaqut kamar yadda ɗaya daga cikin malamai ana ce da shi yaqut ya faɗa qauluhu da yace akfini min kaf ay isrifni aw ibidni ma'ana ubangiji ka nisa sani ka kuma nesanta ni amma da ya ce bi halalik an haramik yana nufin bi rizikal halal ka arzuta ni da arziki naka na halal an alwuqu'i fil harami kada in fada cikin abin da ka haramta gare ni waj'alni mustaghniyan bihi amma siwa ka sanya ni in wadatu da abin da ke wurinka in daina kallon abin da ke hannun waninka to ba ko shaka kamar yadda dazu na faɗa nan babu abin da ke zubar da mutunci na mutum kamar tambaya shi yasa wani ke iya iyawa shi abin da kaga ya sa ya nuna babin shi to abin ka duba gani shi yasa Allah ke yaban ahlus suffa cewa ya hasabuhumul jahilu a gani ya amina ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wato za ka iya gane su da alamominsu simahum fi wujuhihim a tarifin bi simahum ba sa tambayar mutane komai ko dai in ka ɗauka cewa ba sa tambayar mutane ilhafa wani abu komai ƙanƙanta shi duk yadda abin ya zama kaɗan ba sa tambaya ko kuma ba sa yawan tambaya irin tambayar nacewa ma'ana idan hali ya kama a bisa larura sun iya tambaya ɗaya biyu to amma dai su da cewa ba sa tambayar kowa komai shine zai zama yafi kamala to cikin abinda manzo Allah ke karantawa yakan karanta Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa bala'i ad-daini wa ghalabati ar-rijal manzo Allah na karanta wannan wa kad taqaddama sharhuhu kuma sharhin wannan ya gabata ba da nisa ba na tsammanin satin da ya wuce a ƙarƙashin hadisi mai namba ta 121 to sai du'a'ul waswasa fi salati wal qira'a addu'a ta yawan waswasi a cikin sallah da kuma wurin karatu ai ma za ta qulu wa taf'al inda waswasati shaytan fi salat wa qira'atul qur'an me zaka faɗa kuma me zaka aiwatar yayin da shaytan ke sanya ma waswasi a cikin sallah da kuma lokacin karanta alqur'ani abinda zaka faɗa shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim watful an yasarik salasa mutum ya faɗa cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai kuma ya tofi a hagun din shi sau uku sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa Uthman ibn Abil As shine Uthman ibn Abil As radiyallahu anhu Allah ya dade shi wal hadith bi tamamihi huwa qawlu Uthman ibn Abil As radiyallahu anhu shikar hadisin shine fadan Usman ibn Abil As Allah ya dade shi yace ya Rasulullah ya manzon Allah inna shaytana qad hala baini wa baina salati wa qira'ati shedan ya shiga tsakanina da sallata da kuma karatuna yulabbisuha alayya ina rikitar da ni mana idan ya fara sallah sai shedan ya sa waswasi waswasi a ran shi ko idan ya fara karatun alqur'ani shedan sai ya samar waswasi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace zaka shaytanun yuqallahu khinzab wannan shaidani ne wanda ake ci da shi khinzab fa iza ahassastahu idan ka ji alamar ya zo ma'ana ya fara raya ma saki-saki a ranka fata'awwaz billahi minhu ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrin shi watful an yasarika falatan sannan kai tofi a hagum ɗinka sau uku qala radiyallahu an fa fa'altu dhalik yace kuma sai nayi kamar abin da manzon Allah ya gaya min fa azhabahu Allah anni sai Allah ya tafiyar da shi daga barina ma'ana daga lokacin da ya abin da manzon Allah ya umarce sai ya wayi gari baya jin abin da yake ji na wasu wasi amma fadan shi da yace hala baini wa baina salati ay sara hailan sai dan ya zama karo wal hail idan an ce al hail ana nufin al hajis baina shi'aini wani abu wanda ya raba tsakanin abubuwa guda biyu wal ma'ana abinda hakan ke nufi annahu sarrafahu shedan ya juyas da shi wa alhahu ya shagaltar da shi an ada'i ibadatihi daga barin ibadar shi bi shaklin hasanin a bisa tsari mai kyau amma faɗan shi da ya ce yulabbisuha ay yukhlituha alai yakan rikitar da ibadar akaina min al-labsi da kalmar allabsi wa huwa al-khaldu shine abin da za a hada wani abu da wani abu a rikitar da shi amma fadan shi da yace khinzabun waqtalafu fi dabt al-kha malaman sun yi sabani wace irin harka za a yi wa khawun din faminhum man fataha wasu daga cikin malamai suka ce khanzabun wa minhum man kasaraha wasu suka ce khinzabun bil kasra wa yu'addani mashhurani akan ɗauka dukkan su yare ne mai fasaha ko kace khinzabun ko khanzabun wa minhum man bammaha a cikin su ma akwai wanda ya bamma yace khunzabun hakaku ibn al-athir fi nihaya ibn al-asir ya kawo wannan a littafin shi ne an-nihaya wal ma'ruf sai dai abin da yafi zama sananne shine al-fathu wal kasaru ay fataha a kuma yi kasara khinzabun huwa laqbul lidhalika shaytan khinzab laqabi ne da wannan shaytanin wa huwa fil lugha a lugha yaran larabci in an ce khinzab abinda ake nufi ana nufin qat'u lahamin wato shine yanke nama almuntina naman da ya lalace ya doyi ko ya wari to yanda za a yanke shi daga barin inda yake wannan ake ce da shi khinzab wannan ko koda a jikin mutum ne idan da wani sashi na jikin mutum zai kai ga ya lalace a ce to a yanke shi a fitar da shi amma faɗan shi da ya ce watful an yasari kai tofi a hagun ɗinka innama amara bil yasar manzo Allah yayi umarni tofin ai a hagu li'anna shaytana yati min qibal al yasar saboda shaydan yakan zo wa mutum ta bangaren hagu li'anna al qalba aqrabu ila al yasar saboda zuciya ta fi karfi a gefen hagu a jikin mutum wala yaqsidu shaytanu illa al qalb to shi ko shaidan ba komai yake nufi a cikin mutum ba target din shine zuciya har idan yayi nasaran bata zuciya to kamar yayi nasaran wato lalata dan adam tafsirin ibada qala an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi ya fada Allah ya masa rahama yace fi hadil hadis a cikin wannan hadisin istihbabu ta'awud min ash-shaytan akwai mustahabbancin neman tsari daga shaidan inda waswasatihi yayin waswasi ma'a taflin alal yasari talata sannan idan mutum ya yi tunani irin wannan kuma sai ya yi tofi hagun ɗin sau uku to idan muka duba kusan shagaltuwa da ayyuka na ibada yakan zama taimako mai ƙarfi ga mutum wajen nisasa daga sharrin shida amma yayin da mutum zai zama yana da maili karkata ko mai kankanta ta zuwa ga aikin shidan to shidan zai samu damar ya koshi da farauto shi sannu a hankali akwai abin da yau da gobe mutum ke ɗauka wannan ba komai ba ne kuma sai a wayi gari ya zama komai akwai abin da mutum ke wayan gari ya ɗauka cewa al'ada ne wannan abin ba kuma al'ada ba ne ko da al'adar ne ya saba wa Allah to maimakon mutum ya shigaltu da abin da zai zama sila ko jan hankali har shi ɗanye nasara akan shi to shigaltuwa da ayyukan ibada shi ne abin da ya fi dacewa misali za ka samu wasu daga cikin ma'aikata misali manoma ko makiyaya ko magina da dai masu sauran ayyuka irin wannan wani lokacin da yake cikin halin noma za ka samu idan akwai abin da yake da shi na har da na alkur'ani mai girma sai ya shigaltu da karanta alkur'ani kaga sai ya zama ga aikin shi yana yi sannan wannan aikin baya hana shi karanta alkur'ani to shigaltuwa da karanta alkur'ani shi zai shigaltar da shi daga barin abin da bai dace ba a yayin da wannan baya shigaltuwa da karanta alkur'ani sai dai ka ji waƙoƙi a bakin shi ko dai waƙoƙi na hausa ko kuma wasu waƙoƙi daban wanda kuma karanci ne waƙoƙi irin wannan suke kubuta daga barin kusakurai a ma'aunin shari'a to haka nan zaka samu sauran ma'aikata misali yanzu hatta mata a gidajensu wata na girki wata na wanki wata na sana'ata to haka zaka ji suna wake wake wake wake da kakan ji waƙoƙi akan harasan mata waƙoƙin da bai saba wa shari'a ba dan wata zaka same ta a gida tana ayyukanta nika take yi girki take wanki take amma sai ka ji baitocin infiraji a bakinta wanda babu ko shakka sakon da cikin infiraji nau'i na karantarwa da kuma wa'azi wani zaka ji da a wasu baitoci ne a bakinta ko wasu waƙe ne a bakinta amma wanda suke da alaka da addini wanda aka cikin yaran Hausa to kaga wannan zai fi zama alheri sama da a ce mutum ya shigantu daga da wasu waƙe-waƙe waɗanda ba su da amfani ko karatu aka yi a makaranta aka ba da harda sai ta yi amfani da wannan damar ta faraga da ta samu domin tsare hardata ma'ana dai almuhim har idan mutum bai iya shagaltar da kanshi ba da abin da zai yi mara amfani to babu ko shakka shedan zai iya shagaltar da shi ya jefa cikin abin da bai amfani ba mun fahimta da kyau Allah ya mana muwafaka sai gabar magana ta 43 shine du'a man ista'asaba alaihi al-amr addu'a ta wanda al'amari ya masu wuya. Manzo Allah yakan karanta Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alul hazna idza shi'ita sahala. Allahumma ya Allah la sahala illa ma ja'altahu sahala babu sauki sai ga abin da ka sanya shi sauki wa anta taj'alul hazna kai ne kake sanya tsanani idza shi'ita sahala in ka so ka sanya shi koma sauki. Sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin huwa Anas bin Malik radiyallahu an shine Anas dan Malik Allah ya dade shi qauluhu la sahala fadan shi da yace la sahala ay la shay alayyin ba wani abin da yake da sauki wala hayyin ko a ce mai sauki illa ma ja'altahu layyina face abin da ka sanya mai laushi wa hayyina ka sanya shi mai sauki ma'ana duk abin da kaga yawa mutum sauki to Allah ne ya sauka masa domin shi ne ke sanya tsananin ya koma sauƙi in ya so ya ga dama walhazin yana nufin maghaluza abin da ya kaushi wa sa'uba kuma ya wahala abin da ya zama mai tsauri to sau tari Allah maɗaukin sarki ke yassare wa bayan shi abin da yake mai tsauri ko tsanani ko wahala a wurin wasu sai kaga ya zama abu mai sauƙi a wurin wasu to ma'ana duk lokacin da al'amari ya wuya ta ga mutum koyarwa ta annabi a wannan wuri shine Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla ma yaqulu wa yaf'alu man adhnaba dhanba to wanda ya aikata aikin laifi me ya kamata yi akwai dai bukatar mutum ya tuba kuma inimi gafaran Allah madaukin sarki saboda Allah a shirye yake ya gafarta wa duk wanda ya saba mar manzo Allah yakan ce ma min abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu at-tahur ba wani mutum da zai aikata aikin laifi ya kyautata tsarki idan karamin kari gare shi ya alwala idan babban kari gare shi ya wanka thumma yaqumu fayusalli rak'atayn sannan ya tashi ya salla raka'a biyu thumma yastaghfirullah sannan ya nemi gafaran Allah illa ghafara Allahu lahu fati Allah gafarta masa ma'ana duk wanda ya aikata aikin laifi yayi tsarki a shar'ance tashi ya salla raka'a biyu da niyan Allah ya gafarta masa kuma ya nemi gafaran Allah to zai samu Allah mai gafara ne sahabiyul hadis sahabin da ya roshi hadisin huwa abubakar na siddiq radiyallahu an shi ne abubakar na siddiq Allah ya dade shi fadan shi da ya ce ma min abdin ba wani bawa sawa'un kana zakaran am untha duk ɗaya ne bawan namiji ne ko mace yaznibu zamban wanda ya aikata aikin laifi ayya zambin kan kowane irin laifi ne ƙauluhu faɗan shi da ya ce fa yuhsinu tuhur yana nufin ail wudu alwala aw ligtisal ko wanka da yace thumma yastaghfirullah sannan ya nemi gafaran Allah li zalika dham da wannan laifin wal muradu bil istighfar abin da yake nufi da al istighfar yana nufin at-tauba bin nadama tuba ta hanyar yin nadama domin yin nadama mataki ne ɗaya daga cikin matakan tuba mutum ya aikata laifin sannan a jika ya gane cewa ya yi kuskure nadama ta ɗarsu a zuciyar shi wal ikila da kuma kamewa daga barin aikin laifin wal azumi ala Allah ya uda ilaihi abada sannan mutum ya yi niyya ba zai sake komawa wajen aikata aikin laifin ba har abada wa an ya tadaraka alhuquq in kanat hunak sannan ya yi ƙoƙarin mayar da haƙƙoƙan da ke kan shi idan akwai su mana idan akwai haƙƙin mutum akan shi ko dai ya mayar da haƙƙin ko kuma ya nemi yafiyar ma'abucin haƙƙin yafi bas mun fahimta da kyau wanda anan malamai sun tattauna mas'aloli da dama wataƙila ka ɗauki haƙƙi na mutum dukiyar shi ta ɗaya daga cikin hanyoyi ko dai an baka ka bashi baka bashi ba ko kuma ka gani ka ɗauka ko kuma ka yi amfani da wata amana tashi ka bi ta wata hanyar kafin da kuɗin ma'ana kowace hanya da kaka iya mallakar haƙƙin wani naka to a nan idan abin ya faru ko dai ka ɗauki haƙƙin shi ka maida masa idan ba za ka iya ba kuma ka nemi yafiyan shi wani akwai haƙƙinka lokaci kaza kaza kaji kaji kaji amma yanzu ba da halin biya ko dai ka yi mun lamuni in na samu in baka ko kuma ka yafe min to duk wanda ya faru a nan wurin ɗaya ne waje a fi nihayat hadis a ƙarshen hadisin abin da ya zo sun makara a sallallahu alaihi wasallam au abubakar radiyallahu anhu qawlahu ta'ala ko dai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko abubakar na siddiq sai ya karanta fadan Allah da ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan su ne waɗanda idan sun aikata aiki na alfasha mai muni aw zalamu anfusahum ko ko sun zalunci kawunan su zakarullah sai su tuna da Allah maɗaukacin sarki fastagfaru li dhunubihim su nemi gafaran zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah babu wanda ke gafartawa zunubai in ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun alhali basu nace akan abin da suke aiwatarwa ba suna sane ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim masu tuba irin wannan sakamakonsu daga Ubangijinsu shi ne magafiratun min rabbihim gafara daga Ubangijinsu wa jannat da kuma aljannatayya ta jarimin tahti al'anhar wanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashinsu khalidi na fiha idan sun shiga za su dawwama a ciki wa ni'ima ajirul amilin ma dalla da ladan masu aiki to har kullum abin da ya kamata bawa ya fahimta Allah maɗaukin sarki yana lale da marhaba ga tuban bawa idan bawa ya tuba babban abin da ke barazana ga rayuwar dan adam a duniyar shi da lahira ya rika ji a jika cewa ya aikata aikin laifi da girman shi ya fi karfin Allah gafarta masa ba wani laifi a cikin laifuffuka da ke gagaran Allah ya gafarta laifi ɗaya ne Allah ya alƙawarin bai yafewa shine mutumin da ya mutu yana shirka bai tuba ba amma hatta bai yi shirka da zai tuba akan kari ya bar aikata aikin laifin in ya tuba Allah zai gafarta masa to amma sauran ayyuka wanda mutum ke yi ba daidai ba duk abin da mutum ya aiwatar in ya tuba Allah zai gafarta masa in kuma ya mutu bai tuba ba to kuma Allah shi ne mafi sanin yaya zai yi da shi Allah ya datar da mu gabar magana na 45 shine du'a utar da shaytani wa waswasi addu'an koren shaydan wa wasawisihi da waswasin shaydan na farko shine al-isti'azatu billah neman tsarin Allah minhu daga sharrin shaydan والمراد abinda ake nufi anan an taqula ka fada cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda Allah yace wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun wannan matakin farko kenan na biyu al'adhan kiran sallah takan kori shaitan sahabiyul hadis sahabin hadisin huwa abu huraira shine abu huraira radiyallahu anhu Allah ya dade shi ya ce wa mimma ya ɗurbi shaɗan al'azan da gasken abin da ke kore shaɗan shi ne kiran sallah faƙaɗi ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa manzo sallallahu alaihi wa wasallam ya ce fa'iza nudiya bi salat idan an yi kiran sallah adbar shaɗan shaɗan yakan juya walahu buraqun yana fitar da sauti a adduburar shi mai ƙara hatta la yasma ta'zin saboda kada ya ji kiran sallah fa'iza ƙudiyar ta'azin idan an ƙare kiran sallah akbala sai ya juyo ya dawo fa'iza tsowi ba idan an yi ikama tsowi bi salat da zarar an fara ikama adbar sai ya sake rugawa fa'iza ƙudiyar ta tsowibu idan an ƙare ikama akbala kuma sai ya dawo hatta ya bainal mar'i wa nafsihi har ya zama ya karsa abubuwan da ba su dace ba tsakanin mutum da zuciyan shi fa ya ƙul a nan ne shaidan zai rika cewa uzukur kaza ka tuna abu kaza wazukur kaza ka tuna abu kaza lima lam yakun yadhkur ga abin da can mutum bai tuna shi ba amma yanzu ya shigo cikin sallah kuma sai ya kama tuna abubuwa hatta ya zalla rajul la yadri kam sallah karshe dai har mutum ya kasance bai ma sarraka a wani sallata ba saboda shi ɗan ya sanya mar wasin da ya bata masalla amma faɗan shi da yace iza nuda lissalat ay iza uzin in an yi kiran sallah da yace adbar shaytan hadha tamsil li hali shaytan wannan buga misali ne da halin shaytan inda hurubihi yayin gudun shi min sama'il adan daga jin kiran sallah da yake bi hali man kharaqahu amrun azim kamanta shi ne da hali na wanda wani al'amari mai ban tsoro ko mai girma ya same shi wa tarahu khatbun jasim sannan wani al'amari mai hadari ya bijiro wa mutum hatta ya hasula lahu darab har ya zama mutum yana gudu yana fitar da iska mai kara a addubar shi min shiddati ma huwa bihi saboda tsanin abin da yake ciki li'anna alwaqi'a fi shiddati al'azima saboda abin da yake tabbace a cikin al'amari mai tsanani kuma mai girma min haufin na tsoro wa gairihi da wani shi shi ne tastarhi mafasiluhu dukkanin gaban mutum sukan saki domin idan mutum tsoro ya kama shi to za ka samu baya da kuzari a jikin shi abin nufi a nan musamman idan ya gudu ya kare to sai jikin shi ya sanyi saboda tsoron da ya shiga ciki wala ya kaduru ala an yahfaza nafsahu baya da ikon da zai iya tsare kanshi fayanfatiha makhrujal bawl wal ghaid zaka samu hanyoyi na fitan bawali da hanyoyi na fitan ghaidi budewa suke yi wanda wannan wani ke sanya idan tsoron yayi tsani sai ga mutun dandana a ce har mutun yayi fitsari a tsaye saboda tsoro ya kama shi walamma kana shaytanu alaihi la'ana yayin da shaydan la'antar Allah tabbata gare shi ya kasance ya tarihi shiddatun azima tsanani mai girma na bijiro mas wadahiya jasima da wata musiba babba inda nida'i ila salat yayin kiran sallah hatta ya tawajjaha ila al-huruf karshe har shedan yayin yunkurin gudu hatta la yasma al-adhan gudun kada ya ji kiran sallah shubbiha haluhu bi hali zalika rajul sai aka kamanta halin shi da kuma halin wancan mutumin wanda ke kokarin gudu idan musifa ta same shi anan misali muqaddara inda za a ce mutane suna zaune a wani wuri matattara ta mutane sai a ce bom ya fashe to gudun da mutane za su yi saboda tsoro da razani bai misaltuwa za ka ga mutane suna ta gudu kowa ƙoƙari ke kwacirin shi to irin wannan gudun shaidan ke yi irin wannan gudun shaidan ke yi idan ya ji an kiran sallah saboda baya son ya ji kiran sallah amma shi tunanin shi da manufar shi yaya zai ya bata mutum kiran zai bata mutum sallar shi ibada shi idan mai kiran sallah ya kare kiran sallah to zai dawo kuma ya zauna har lokacin da shi ladanin zai fara ikama to shedan zai sake fita da gudu baya son ya ji ikamar to har bayan kammalawa an dawo to kuma shine sai ya shiga tsakanin mutum da zuciyan shi ya raya mar abu kaza ya raya mar abu kaza sai ka samu mutum a cikin sallah yana tuna abubuwan da a wajen sallah baya itna su kun fahimta da kyau to shi yasa sai ya zama wajibi mutum ya yi kokarin kare kanshi daga barin tunani irin wannan saboda ya samu ya tabbatu akan ladan sallah fa in qila da wani zai faɗa cewa mal hikima menene hikima min anna shaytan ya harbu mil azan cewa idan an kira sallah shaytan na rugawa wala ya harbu min qira'at alquran amma idan ana karanta alqurani baya gugawa wa hiya afdal min alazan alhali kuma karanta alqurani yafi kiran sallah kila lahu sai a ce mas innama yafirru min alazan shedan yana gudu idan ya ji kiran sallah wala hu duradun yana fidda iska mai ƙara a addubaran shi li Allah yasma'ahu saboda kada ya ji kiran sallar fayahtaju ila an yashhada minha ma yasma zai bukaci ya saurari abin da zai iya saurara ko ya ga abin da ke iya saurara idza tashhada yawm alqiyama wato duk wanda hikima anan wurin dulla danin da ya kiran sallah abin da ya ji kiran sallar shi sai ya yi shaida gobe alqiyama cewa eh lalle wani lokaci kaza rana kaza ya kiran sallah to shi kuma shedan ya ma shaida a gaban Allah gobe alkiyama ce eh ya ji kai kiran sallah ba zai yi wannan shaida ba to da ya ma shaidar gare ruga da gudu bai nan kai bare ji daman target din shi da manufan shi ya halakar da kai mun fahimta to kaga ya za a yi misali abokin gabarka ya iya ma shaida ta alheri wanda ya san saukin wannan shaida ka yi samu aljanna shi kuma fatan shi karka samu aljannar wannan yasa yake rugawa saboda nasi ya tabbata cewa ba wani abu itace ne ko duwatsu ne ko ma menene idan kai kiran sallah suka ji to gobe da kiyama za su ba da shaida cewa sun saurari kiran sallaka mun fahimta da kyau li'annahu ja'a fil hadis ya zo a cikin hadisi na manzon Allah cewa la yasma'u mada sautul mu'azzin jinnun wala insun wala shay illa shahida yawmal qiyamah ba wani abu da zai ji sautin mai kiran sallah aljani ne ko mutum koma kowane abu face sai yayi marshe da gobe alkiyama wa shaytanu aidan shay shi ma shaydan kaga wani abu ne da dole in ya jin sai yayi kiran sallah wal ahsanu fihi an yuqal mafi kyawun magana a ce innama yudbiru shaytanu li azami amr al azan shaydan yakan juya ne saboda girman al'amarin kiran sallah limashtamala alaihi min qawaid at-tauhid saboda abinda kiran sallar ya kunsa na ka'idojin tauhidi wa izhari sha'air al-islam da kuma bayyana alamomi na musulunci wanda ke cikin kiran sallah wa ilanihi da bayyana shi wakila wasu malamai suka ce inna ma yudbir yakan juya bayani li ya'sihi min waswasatil insan saboda yanzu ya ɗebe tsammanin cewa zai sanya mutum wasu wasi inda al'ilani bi tauhid yayin da mutum ke bayyana tauhidin Allah maɗaukin sarki a cikin kiran sallah amma faɗan shi da ce fa'iza ƙudiyar ta'azin akbal idan an ƙare kiran sallah yakan juyo ai fa'iza faraga min al'adani akbal shaɗan idan mai kiran sallah ya ƙare kiran sallah shaɗan yakan dawo lizawali ma yalhaquhu min ash-shidda wad-dahiya saboda yanzu abinda shedan ke cutuwa da shi na tsani da musifa ya kare ma'ana sautin ya yanke shine kiran sallah shine abinda baya son yi to gabar magana na ƙarshe anan shine al-adhkar wa qira'atul qur'an azkar bi sura amma da kuma karanta al-qur'ani qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la taj'alu buyutakum maqabira kada ku sanya gidajen ku su zama makabarta inna shaytana yanfiru min albayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara saboda shaytan yana gudu ya bar gidan da ake karanta baqara a ciki wa innama yadrudu shaytan musani cikin abin da ke korar shaytan daga gida sune azkarus sabahi wal masa azkar na safi da yamma والنوم والاستيقاظ da kuma azkar na bacci da lokacin falkawa daga bacci wa azkar dukul manzil wal khuruj da azkar na shiga gida da fita wa azkar dukul masjid wal khuruj minhu da azkar na shiga masallaci da fita daga masallaci wa ghairi zalik da abin da ya kama da wannan min al azkar al mashru'a daga cikin zikiri wanda aka shar'anta mislu qira'at ayatul kursi misalin karanta ayatul kursi inda naumi yayin bacci wal ayataini al akhirataini da kuma ayoyi guda biyu na ƙarshe min suratul baqara na suratul baqara wa man qala wanda ya faɗa cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir idan mutum ya faɗi wannan mi'ata marra so 100 kanat lahu hirzan min ash-shaytan yawmahu kullahu za ta kasance karo gare shi daga barin shedan a wannan wunin nashi baki daya to Allah madaukin sarki da ta dam kusan yan uwa kamar abinda na sha faɗa cewa hikima wajen karanta azkar irin wannan wato shine yunkurin tabbatar da abinda manzon Allah ya koyi abu ne sananne kuma sanan da babu shakka ga dukkan mutum musulmi wanda ya kadaita Allah cewa rike karantarwa ko koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wa sallam a tsawon awa 24 shine abin da yafi haifar da zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali ga rayuwar dan adam baki daya misali mu duba wani abin mamaki wanda mutane suka samu kai a ciki yau littafin alkur'ani mai girma littafi ne da Allah ya saukar don a karanta shi a kyautata lafazin shi wajen karantawa a yi la'akari da ma'anonin shi a yi aiki da hukunce-hukuncin shi shi yasa Allah ke cewa afala ya tadabbaru na ƙur'ana am ala qulubin akfaluha shin mutane ba sa la'akari su lura da alƙur'ani mai girma ne ko kuma akwai wani marfi ko kwaɗo a cikin zukatansu wannan ko la'akari da rayuwar mutane tana wani kwari daban koyarwa ta addini tana wani kwari daban domin a falaye ta dabbarun na ƙura'an nan istifhami ne inkari irin abin da mutane ke yi na rashin dacewa wajibi daga dukkan musulmi ya karanta alƙur'ani ya kyautata lafazin shi ya fahimci ma'anar shi ya yi aiki da hukunce-hukuncen shi to yau sai a wayi gari dukkan rayuwar ɗan adam baki ɗaya tana cikin alƙur'ani addinin da hatta zama da za ka yi a kan shadda don biyan bukatarka bai barka ka yi yadda ka dawa sai da ya koya ma ga yadda za ka yi to addinin da ya koya ma haka wallahi min babi aula ya zama wani abu naka rayuwanka na cin abinci ko shan abin sha ko wanka ko wanki zai koya maka musulmi baya da bukatan karantarwa ta wani wanda ba musulmi a gefe guda ba bai da wannan bukata duk abin da musulmi ke bukatan rayuwa akan shi a addinin shi da kuma kyautata zamantakewa a duniya addinin musulunci ya koyar da wannan to amma sai muka tattara alkur'ani sai muka aji iyakar mu da alkur'ani yau kawai tilawa karantawa a baki amma dabbaka hukunce hukuncin alkur'ani bin koyarwar shi mun ajiye shi a gefe guda yau sai a wayi gari mutum ya gina sabon gida sai ce aje a nemo mas hafizan alkur'ani a zo a yi saukan alkur'ani a gida yau mutum zai yi aure sai shi a nemo makaranta a zo a karanta alkur'ani ko dai a yi masaffa a kwana ana yi ko kuma a nemo hafizai a raba alkur'ani a karanta za ka samu mutum an yi mar haihuwa sai ce a zo a karanta alkur'ani duk ana yi ne don neman tabariki to amma idan ka dubi rayuwar mutumin da ya gina gidan ko ya auren ko aka yi mar haihuwa idan ka auna da alkur'ani sai ka samu rayuwar shi ta sha bamban da alkur'ani nesa ba kusa ba za ka samu wanda ke ɗabi'a irin wannan alkur'ani ya hana sata ka samu mutum sata yake ya hana ha'inci mutum na yi ya hana ƙarya mutum na yi ya hana yaudara mutum na yi shin yanzu wanda alkur'ani ya hana yaudara ya hana cin amana abin akwai nau'in izgili a ciki mutum kawai kasanto shi mai kuɗi ya saci kuɗin al'umma ya zo ya gina katafaren gida ya kirayi almajirai ya sa a yi karatu wai albarka ki son Allah ba shi ta yaushe albarka ta yaushe to wasu sai su mai da alkur'ani ya zama musu garkuwa suna ga za su yi abin da suka ga dama na ba daidai ba amma kuma sai a karanta alkur'ani a roƙi Allah suna da bukata iri kaza iri kaza iri kaza iri kaza wanda Allah bai sauko da alkur'ani don wannan ba bukatun da ake karanta alkur'ani don su a yau wallahi ba don wannan Allah ya sauka da alkur'ani ba ya saukar da alkur'ani don ya zama shi ne kundin tsarin rayuwar ɗan adam misali mota za ka saya ko mashin ko waya za ka samu akwai takarda da ke ɗauke da bayanan duk yadda ake buƙatan a karanta wannan abin ko kuma a yi mu'amala da shi yanzu ko da wasa mutum ba zai sai mashin ba lokacin da mashin ɗin man shi ya ƙare ya ɗauki gas ya zuba ko ya ɗauki kanan zai zuba ya san bature bai yi wurin da za a zuba kananzir a inda ake zo fetur aiki ba to irin wannan mu'amala shine abin da ake Allah madaukakin sarki Allah ya halice ka dan abu kaza baka yi wannan abun ba kuma a gefe guda matsala ta taso ma iri kaza iri kaza iri kaza sai ka ce to ai ina da alqur'ani mai girma barin jin karanta a roki Allah madaukakin sarki yau da bukatun ta biya ko cutar ta kau ko abin da ake nema ya samu mutum zai koma wa alƙur'anin da kuma da dama-dama idan bukatan ya biya nafsin aikin da yake na ba daidai ba hayo ba zai fasa ba to ashe idan haka ne rayuwa akwai hadari kwarai da gaske in dai har al'umma ba sun koma sun rike addinin su na musulunci ba shin yanzu ba ma ganin yadda rayuwar mu ke shiga wahala da muke ƙara koyi da turawan yamma lokacin da muka bar al'adunmu na iyaye da kakanni wanda bai ci karo da karantar wata addini ba yanzu nuna sakafa da wayewa da muke ciki shin yana ƙara mana ci gaba a addinance ko kuma ci baya misali mu ɗauka yawaitar wayoyi irin na zamani a hannunmu duk mutum mai hankali idan ka ce bujtama na musulmi alherin da ya haifas da sharrin da ya haifas wanne ya fi yawa za a ce ma sharrin ya fi alherin yawa in mutum mai hankali ya san haka amma an waye gari lokaci ya wuce wanda iyaye da kakanni ba ma zancen waya ba hatta talabijin wani bai san da ita ba rediyo wani sai shekara bai ji rediyo ba kuma suke rayuwa cikin lafiya da salama kowa na ganin mutuncin kowa a lokacin ba ma maganin wani reni ka da kuɗi ka rena wani ka jin wani ba komai bane da ke an tarbiyance su akan tarbiya ta addini kuma suna jin addinin a jika to amma da ke yau mun bar wannan kyakkyawar karantarwar muna koyi da turawan yamma muna ganin cewa mu yi shiga irin ta turawa cin abinci irin na turawa tafiya irin ta turawa wani hatta tukin mota zai tuki irin tukin da bature yake na ganin shine shigaba Allah sauƙaƙe na'am mutum ne kai mutum ya kai masa laifi